بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شقب ذكراتم من لتافا عوائق الطلب لا العلامة بن برجز رحمه الله تعالى مناسكا العائق الرابع أخذ العلم عن الأساس وين إلمي لقبور فاتوك أنا نمتاني da ma'ana biyu masu ƙananan shekaru ko kuma ƙananun mutane ma'anawiya wanda ana nufin ko dai mai koyi da kanka ba shi da malami ko kuma ɗan bidi'a wancan asar da muka ji na wato ibnu mas'udin la yazalu nasu bi khairin ma akhadhu ilma عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم إذا أخذوه عن عن صغارهم وشرارهم هلكوا من المبارك لنا تكير رجال الحديث سأكا تنبيشي أكا تيمشي من الأساب سواء كان متاني سواء كمرين ديزو جامع بيان العلم الرواية شي da sauran ruwayoyin da wannan asar din ya zo a ciki sai ce allazina yaquluna bi ra'ayi asafir kananun mutane su ne masu magana da ra'ayinsu da hawarsu da son zuciyarsu amma saghirun saghirun yarwi an kabirin ke falaisa bi saghir amma karamin da yake riwaya daga babba to shi wannan ba ba yaro bane ba ba yaro bane ba a duniyance ma sun ce yaro da kuɗi abokin tafiyan manya balle wanda yake yaro ne ya yi karatu gurin malami kuma kara'in nabawiya tabbatar da haka ko ba haka ba kara'in nabawiya bal ilahiyya alhujjar qur'aniyya fa atainahu alhukma sabiyya lokacin da annabi Sulaiman ya hukuncin nan bayan annabi Dawud ya yi kaga bai riga ya magaje shi ba a lokacin dan daga baya ne cewa warita Sulaiman Dawud an fahimci wannan ko hakan nan tura su Mu'az da su Mus'ab da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shugabantar da Umar ibn Abi Salama zama limamin kauyen su yana nuna karamin da ya dauka daga babba ba yaro ba to muna cikin bayani akan ma'anar as-saghir din ne zancen ibn kutaiba dinawari ko ba mu kammala ba lokaci ya mana halin shi to daga cikin abin da yake cewa a fa'idojin da za ka samu gurin malami mai shekaru wanda babu su ga yaro daga ciki sai can yake cewa a to mu ɗauko daga can duk da fassara sai mun je ƙarshe yuridu la yazalu an-nasu bi khairin ma kana ulama'uhum al-mashayikh wa lam yakun ulama'uhum al-ahdatha لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة ولا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستذله الشيطان استذلال الحدث an gani shaidan baya fincika shi irin da yake fincikar karamin yaro kama a sinni alwaqaru wal jalalatu wal haiba inda akwai shekaru to za a samu natsuwa da girma da kuma kwarjini amma kuma ba kowane babban ne yake da ainihin wannan ba ra'aytul ilma sahibuhu sharifu walau waladatuhu aba'un li'amu وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل قول كراء الدأن تتبعه السوام سوى الحدث قد تدخل عليه هذه الأمور وإن أبو بون سنة إيا شقاتك كرم يارو سرنجايشي التي أمنت على الشيخ وأن أن أمن تدق قريس إذن ببن متن فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك idan ko karamin yaro kuma waɗannan abubuwan suka gwamutsu da shi ya halaka kuma zai halakar da jama'a wannan magana khatibul baghdadi ya kawo ta cikin nasihatu alil hadith a safa ta sha shida mala ya ce amma cikin maktabatul manar ya zo safa ta talatin daidai haka na alfaƙir almutafaƙi juzi'i na ɗaya safa ta 428 lamba ta 772 mala ya ce wa ƙadara wabnu abdulbar أبو عمر ابن عبد البر يرويت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فساده ناسا لوكتن دا متاني سكي جاروة ناسا سند سكي لالا تيوة إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير إذا فهمت الدين تبنغرا كرم يارو تزوتو ببسي كيمي شبيية استعصى يعني تمرد وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتدى idan ko fiqhu ya zo daga babba ne to karamin sai kaga ya mai biyayya duka sai su haɗu su shirya shi ma wannan ya zo cikin al-faqih al-mutafaqqih juz'i na biyu safa ta 158 jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi juz'i na 1 safa ta 615 sannan hadisin yana da shahid ga hadisin Umar shi ma dai ta hanyar Abdullah ibn Ukaymin ya ce kadda wanda shi abdullahi bin hukaim ya riski jahiliya allalika'i ya kawo wannan shahidi cikin wato ainihin a sharhu itiqadi ahli sunna juz'i na ɗaya safa ta 94 wanda hajjaj ya tambayi abdullahi bin hukaim tabi'i ne wanda yake mukhdaran ya ce kaifa kana umaru ya ana ya bashi labarin daga cikin nasihohi da kalmomin da Umar yake faɗa radiyallahu an sai ce mushi kana Umar ya kolo inna asdaqal qil qilullah ala wa inna ahsanal hadi hadi Muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin dalalah ala wa inna an-nasa bi khairin ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد inda karami shi zai dinga azarbaɗi alkiyam yani taqaddum karami shi zai dinga azar azarbaɗi yana ƙetare babba to faqad shi ke nan ai an gane ne um sahibul aql yumayyiz to isnaduhu sahihun isnadun wancan wato asar din ingantacce ne wanda zai karfafi wancan na baya duk da shi ma wancan na baya za a iya hassana shi amma kaga wannan isti'nasa ماليتي وروى ابن عبد البر أيضا عن أبي الأحوس عن عبد الله قال إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير سفه الصغير الكبير أبو الأحوس عوف بن مالك ابن نضلة الجشمي الكوفي وندي في شهرة الكنيشي an kashe shi a lokacin wilayar hajjaj a iraq hajjaj ya sa aka kashe shi bukhari ya fitar da hadisin cikin al'adul mufrad da muslim da asabu as-sunan to yace an abdullah wani abdullah kenan la abdullah a ibn ibn mas'ud ne إطلاقا كجاء عبد الله أن يشير طبق الصحابي سيما كم صحيحين تعالى نفهم ابن مسعود سيدين أقوي وتقرينا أنغاني هو مسمى كما كجي أبو الأحوص عن عبد الله زر عن عبد الله علقامة عن عبد الله بكون ابن مسعود سيتي بذاك تبقى شيواتك الخيري با ما دامر إلمي إلمي ينا تكن من ينكو amma in ilimi ya kasance cikin ƙananunku to sai ka ga babban yana wawantar da ƙaram saffa hasaghir al-kabir al-kabir shine fa'il gaskiya ya faɗa amma zai ce habar Allah ya shi daina yawo da majina a hanci shine saffa hasaghir al-kabir amma babba karantar ya fi haiba ya fi armashi sai dai ababun darura wanda ya zo cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da sha hudu mala ya ce fafi hadaini al'asaraini ta'alilun li'adam al'akhbi an isagiri a wa'inna asar ɗin guda biyu da na sayyiduna umar da na abdullahi bin mas'udin akwai dalil ta'alil akwai dalilin da yasa aka hana ɗaukan ilimi daga karami akhara wato dalilin akhar akwai wani dalili na daban ghairar allazi zakarahu ibn qutayba banda ma wanda abdullah ibn muslim ibn qutayba tadinawari ya ambata wa huwa khashiyatu radd al-ilm idha jaa min as-sabil shine tsoron ake karban ilimin idan karami ne ya fada saboda la'alla a hidashin hikima da azancin zance sai ya sa kaga babban ya ce kai haba kai ni kai kadai ka san kaza mu za ka yi mashishigi tun kan a haife ka muke karatu da sauransu dai da kasancewar ita gaskiya ana karɓanta ko daga wata zo unzur li zatil qawli la lil qa'il wal haqqu maqbulun walau min jahil wa ala kullin kuma dai yaya ne fa inna lafzata as-saghira 'ammatun tatanawalu as-saghira hissan wa ma'na lafazin as-saghir lafazin ya gamammi yana daukan ma'ana ta zahiri shine mai karamin shekaru yana ɗaukan ma'ana wadda take ba hisiya ba ma'anawiya ce wadda shine mutumin da ya kasance ko dai ɗan bid'a ko kuma wanda yake ba da ilimi yake magana ba wa hadha al-hukmu laysa ala itlaqihi fi saghir as-sin cewa ba za a yi karatu gurin karami ba ba a sakin wannan hukunci a wanda yake mai karamin shekaru don sai ka haramta ma kanka alkhairi mai yawa ga sai ibn abbasin an ba su ilimi suna ƙananu kuma an amfana da su sai ce faqad afta wa darasa jama'atun min as-sahabati wat tabi'in fi sighariha hakika jama'a da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun yi fatawa sun karantar a lokacin ƙuruciyarsu bi hadaratil akabiri a gaban manyan malamai manyan sahabbai manyan tabi'ai illa anna ha'ula'i yanduru wujudu mithlihim fi man ba'dahu sai dai irin waɗannan akan samu ƙarancin samuwar kalansu a cikin wanda suka biyo bayansu a cikin al'azminatul akhira da mutaakhira samun ire-irensu yana wahala sai ce wa ulima fa'in wujidu amma in aka samu irin waɗannan yaran masu azanci masu ilimi masu kaza wa ulima salahuhum kuma aka san da cewa mutanen kirki ne ko kuma salah na dacewa salahiyya aka san da cewa sun dace wasu bira ilmuhum aka gwada iliminsu aka gani sabru shine tajriba shay'an fa shay'an hatta tasila ila alhaqiqa kai ta gwada abu kai istiqsa'in shi daya bayan daya tun daga farko har karshe har ka gano cewa eh haka yake wato ka san shi zahiran an batini to idan aka gwada iliminsu fa zaharat rasanatuhu karfin ilimin nasu ya bayyana ولم يوجد من الكبار أحد يؤخذ عنه العلم التي معهم العلوم التي معهم كما تكن من يا ما سشي كرود فرنجيم بأسامو ونقيد ذا أقوي علم دا وأنن يارن سكيد شيبا وأمنت الفتنة كما أكا أمنتو دا فتنة دا ذا إيا فتنة توا دا شي دا علم يارن فليؤخذ عنه فتشكر تقول يارو أقوي ضوابط ba kowane yaro don ya je ya samu qualification ya samu kwali ya iya kuma za a je a yi karatu gurin shi ba bayan sanin ilimin yana da turku tadris yana da fasaha da azancin karantarwa yana da ladabi baya jayuwa zuwa ga wata afifa an gane wannan to kana sannan a zo a yi karatu gurin shi kuma in ya zan babu babban da za a koya a gurin shi wanda ya sa so lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana raye ba a faye zuwa karatu gurin wani ba sai gurin annabi sallallahu alaihi sai dai wanda suke nesa ya tura musu wanda zai karantar da su wani yasa za ga wanda suka rasu kafin wafatin annabi sallallahu ba su da riwayat yawanci riwayoyin da aka ce yanzu ka kawo riwayar da Hamza yayi kaga akwai wahala ko ba haka ba saboda me saboda kasancewar ba asrul riwaya bane ba lokacin asrul ilmi an manba'ihi al-asli dauki ilimi daga asalin mabubbugan shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam siti walaysa al-murad an yuhjara ilmu al-hadath ma'a wujud al-akabir kalla ba wai ana nufin in dai akwai manyan mutane manyan malamai to a kaurace mawa mai karamin shekaru ina ba haka ake nufi ba wa innal murada inzalun nasi manazilahum sai dai abinda ake nema shine kowane mutum a aje shi a matsayin shi wala tabkhasun nasa ashiya'ahu fa haqqul hadath an-nabighi an yantafi'a bi an yuntafa'a bihi fil madari fil madrasati fil madaris ya kamata wannan tawun din babu ita jam'i ne ko a fil mudarasa aiwa haƙƙin yaro karami shine a amfana da shi gurin mudarasa mudarasa wato in wato ka koyar da shi ya koyar da kai wal muzakara da muzakara me zaka tuna kan kaza me tattaunawa ta ilimi wal mubahasa da bincike je ka yo bahasi kan kaza ni ma in yo bahasi kan kaza shine mubahasa amma an yusaddara lil fatwa amma karamin yaro a aje mai kujera a talabijin ko a gidan rediyo shi zai dinga ba da fatawa musaddar a ajiye shi a bujiro da shi don fatawa wa yuktaba ilaihi bil as'ila dinga rubuto mishi tambaya tambayoyi ta ko ina yana ba da amsa fala wa alfula ina ba zai yiwu ba ya kamata so bayan ilimi fa ana buƙatar tajriba da sanin bi'a bi'at na mutane a fata an gane daga lahjar mutum zaka iya gane manufar shi a cikin tambayar shi in kana da dattaku da dattijantaka kamar ƙaramin yaro ba shi da wannan to amma ya zo ya ba da fatawa ina لأن ذلك قتل له dan hakan halaka shi za a yi wa fitnatun wa taghrib kuma fitina ce da rudar da wasu fitina ce ga al'umma shi ma a karan kanshi zabhun ne bi ghairi sittin قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فضيل بن مسعود التميمي أبو علي الزاهد المشهور عبد الحرمين كانوا وان يا رسول آه فضيل ابن عياض شكرة نوى يا رسول ɗari da kusan tamanin da wani abu na ga tamanin da bakwai ɗari tamanin da bakwai na ɗauka ko rike ya ce laura aitu rajulan ijtama'an nasu haulahu da zan ga mutum mutane sun haɗu a kewaye da shi la kultu haza majnun من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود كلامه له لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون idan ga mutum mutane sun kewaye shi cewa zan yi mahaukaci ne mahaukaci ne ake kewayewa a gaban al'ajabi man alladhi ijtama'a an-nasu hawlahu la yuhibbu an yujawwida kalamahu lahu wane ne wannan tambaya ce ta mamaki wane ne ma ne mutane za su kewaye shi kuma kaga baya so ya kyautata maganar shi gare su wato abu ne mai wuya mabiya shi ma mutum yawa ba tare da yana bin abin da zai faranta musu rai ba an gane wannan kuwa kenan zai yi wuya mutane su tarun ma mutum kuma ya zamanto baya aikata wasu abubuwa ko ya faɗi wasu kalmomi don su ji daɗi in ya san ba za su ji daɗi ba ba zai faɗa sai ɗaiɗaiku faɗaiku ne za su iya su ba ruwansu gaskiya kawai za su faɗa wato ya faɗi wannan a wata munasaba ce magana ba ala itlaqiha bane ba an gane ko wa qala aidan balagani anna al ulama fi ma madha kanu idza ta'allamu amilu labari ya riske ni cewa malamai a da sun kasance in sun koyi ilimi suna aiki da shi wa idza amilu shughilu idan ko suka suka aiki da iliminsu ko kuma aiki yake nufi dai na rayuwa malamai in suka koyi karatu sai su ci gaba da ayyukansu idan suna aiki sai su shagaltu da aikinsu wa idza shughilu fuqidu in suka shagaltu wato ainihin da wasu ayyuka nasu ko kuma aiki na ibada duka zai iya dauka sai ga an neme su an rasu sai a shiga neman su alfaqdu na nemi wani ban gan shi ba in ci gaba da neman shi wa tafaqqada tsayra an gane ko wa idha fuqidu tulibu kagan ba a gansu ba me sai a neme su fa idha tulibu harabu in aka neme su sai su gudu ana ku zo ku karatu suna tserewa wani sai an tilasta sai khalifa ya mai jan ido sai ya zauna kuma sai ga durarul ilmi na fitowa amma shi ganin shi bai cancanta ba amma yanzu mutum shine zai dinga cewa da Allah haba ba wanda zai zo karatu ne mun tara ilimi za a ban mu ya lalace ya zube a banza ko ba su faɗa Allah ka tsare mu wannan zance yana cikin siyarwa alamin nubala juz'i na takwas safa 434 qala ce fa ya ayyuha qullab in aradtumul ilma da mu fa ake min manabi'ihi fahahum fahauhum al ulama al kibar ya ku ɗalibai idan har kuna neman ilimi daga maɓuɓɓugai shi to ku maza zuwa ga malamai waɗanda suke manya-manya ha'un shi ne kamar wato ainihin yaka to ka ya ku zo zuwa ga manyan malamai allazina shabat lihahum wa nahalat jusumuhum wanda wato gemukansu suka yi furfura jikinsu ya rami saboda tsabar tsoron Allah da ibada wa zabulat quwahum karfinsu ya zagwanye fil ilmi wat ta'lim a cikin neman ilimi a cikin ilimi da neman ilimi da karantar da shi ilzamuhum qabla an tafqiduhum kulzumce su kan ku neme su kurasa wastakhriju kunuzahum ku fito da ainihin taskokin iliminsu kabla an tuwara ma'ahum kafin a rufe waɗannan ilmummukan tare da su wa fil lailati dhalma yuftaqadu al-badaru a cikin dare mai duhu ne ake buƙatar fitila haske mai wato wata mai haske da zai haskaka wa mutane lokacin da jahilci yayi yawa ake buƙatar masu ilimi wato ba za a gane cewa an yi asarar su ba sai jahilci yayi yawa daga kafin wannan ranar ta zo ku lizumci dattijan malamai ku yi karatu gurinsu wannan magana haka take karatu gurin manya tambihun fi hadha zaman ikhtalla mi'yar kathirin min al'ammati fi taqyim al'ulama a wannan zamanin namu ma'aunin da yawa daga cikin gamagarin mutane ya lalace gurin taqyim wato tantance waɗanda suke suwaye malamai bai kamata ba ma ai jahili ya ce shi zai fito da wane ya fi wane ilimi ya kuje suna cewa ai haba wane ya fi wane ilimi ai wala ya arifin rijala illa rijalu ta yaya za a yi kasan da wane ya fi wane ilimi alhalin ba ka san me ilimi ba kila abin da kake gani ilimi ne a gurin malamai jahilci ne an gane ko to ikhtalla mi'yaru kathirin min ammatin min al'ammati fi taqyim al'ulama gurin taqyimi cewa na ya fi wane a gabatar da malamai فجعلوا كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرة هادفة أو خطب الجمعة سيسو ميدا شي هذا منتو مترجلا سيسو كسن يدو وان دزي وان وأزي وان دزي قيمتك كوي محاضرة ودتكي مي أمو كوي خطبة جمعة مترجلا مرتزلا لنا ارتجال ارتجالي باتارد ربوتا وباتارد كذابا alimin sai su mai da shi shine malami wanda yurja'u ilayhi al-hissa na'am to yake cewa mutane a yanzu da dama sun a ba su da mi'yari mi'yarinsu ya lalace da ce ikhtalla daga alkhalal mai faraka abin ya samu faraka asalin khalal su kamar nan ya hukuje haka jikin kofa sai ya hukuje abin aikin da ya kamata ta yi ba za ta yi shi cikakke ba to mi'yarinsu ma'auninsu ya lalace gurin taqiyimin suwaye malamai fa ja'alu kullaman wa'aza mau'izatan baligha mutane yanzu sun ɗauka duk wanda ya yi wani wa'azi wa'azi wanda ya kai matuƙa au alƙa muhadaratan hadifa ko kuma ya gudanar da wata muhadara wadda take muhadara ce mai ma'ana ƙwarai au khafabal jumu'ata murtajilan ko ya khutubar juma'a ba tare da ya shirya ba aka ce mai hayya yau kai ne za ka yi mana sallah ya yi khutuba khutuba ta yi au au au au shine nikaf din nan ana sai suka mai da wannan shine alima ka dauka cewa wannan ai shine mai ilimi ilaihi fil ifta yarjurja'u ilaihi fil ifta za a dinga komawa gare shi gurin fatawa kowa na sallan bai shi yana kiran shi yana mai text message yana mai vocal ka ba shi amsa ويؤخذ العلم عنه kuma za a dinga koyon ilimi a gare shi wace ya sa musu littafi kusan kuma wannan akwai wani abu na taufiki daban akwai hikiman magana daban kuma ilimi daban in suka haɗu ne ilimi sai zan yayi armashi akwai wanda yana da ilimi amma magana cikin mutane ma ba zai iya ba na fata an gane akwai wanda zai iya miƙewa ko cikin taron arafa ne yayi wa'azi amma kuma ba zai iya karantar da kai ka fahimta ka iya karatu ba ya iya ma bayani ka gane akan abin da ya sani amma ya karantar da kai ilimi ya rakka za ka ya kawwana ka ba zai iya ba sai da ba shi da ilimi ina fata an gane mustawar shi bata kai bai haka sai ce wa hadhihi raziyatun mu'lima wannan musiba ce mai cutarwa tana jikkatawa alam radadi tana sanya radadi wa zahiratun muzriya kuma wannan wata wani zahiri ne wani yanayi ne da muke ciki wanda yake mai tozartarwa tafayara shararuha wanda wannan zahira tartsatsinta ya yawaita ya tashi yana shiga ko'ina wa amma dararuha cutarwarta ta gami izhiyar min isnadil ilmi ila gairi ahli wani na cikin jingina ilimi zuwa ga wanda ba ma'abotan shi ba alama ta tashin alkiyama idza wusida al'amru ila ghairi ahlihi tantaziru as-sa'a وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قاشر حديث هنا أن يسلم ينتين بخاري فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء طالبي يتاكا تنسان daga daukar ilimi daga irin waɗannan mutane ko da da tunzai ba wai mujarradin shakhsiyar yaro ne ba a karatu gurinta sai shakhsiyar babba ba a akwai wasu ausaf da ake nema daga yaro da babba duk wanda ya cika su za a yi karatu gurin shi illa idza kanu min ahli ilmi ma'rufin sai dai in sun kasance suna cikin ma'abota ilimi da aka san su wato gurin masu hutuba yake nufi da wa'azi da wane ne akwai wanda ya hada biyu kun san malaman hadisi sukan yi suna tahziri gurin yin karatu gurin wanda yake alqasim qas shine mai wa'azin firmi wanda zai miƙe cikin mutane ya miƙe kawai ya ta wa'azi bakin kasuwa ya tsaya kan tasha ya tsaya ta abin da ya sa su da galibi masu yin haka shiyukul kamra galibinsu ba masu ilimi ne ba galabi yadda muka sani a yanzu kun ce yanzu zahira ta ɗan yi rauni amma da ce ga ko'ina kawai mutum ya miƙe da fitilar kwai yana ta jawo hadisai da wasu maganganu waɗanda ba litta ko kashe shi zai ba zai iya nuna su ba da sau da kalar su ne sai aka yi hani game da karatu ko sauraron waɗanda suke kasuwa sun ina fata an gane to amma a cikinsu ana samun ɗaiɗaiku wanda suka miƙe su yi wa'azi kuma suna da ilimi kamar su hasan albasar in zai yi wa'azi kowa rufe shago yake ya tafi masallaci kuma kaga malami ne ya yi karatu gurin manyan tabi'ai da wasu daga cikin sahabi an gane wannan? to wala kullu man harafa wujuhan nasi ilaihi fama kullu man ajada ta'abira kana alima ba fa duk wanda ya iya larabci zai iya magana ta yi kyau eh ya zama malami ba za ku wanda su sun ɗauka haka zai zo ba wani ma'akazi da yake da shi a magana shi balaghiyan nahawiyyan sarfiyan kawai an ɗauka malami ilimin addini daban ilimin lugha daban da mutum zai haɗa ne shine sai ya bada armashi haka kuma na addinin ba lugha shi ma akwai matsala lugha ba addini halaka ce mirara ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمور المسلمين أو بذكر النسب لوفيات الإيديز ونحوها يكون عالما كما بعدوان دي karkatar da fuskokin mutane ya tara mutane gare shi ya hana su karatu gurin kowa sai gurin shi ta hanyar cin mutuncin shugabanni na musulmai kasan awam sun kuso ka caccaki gwamnati sai a ce yau wato wannan malami na fata an gane to ba duk wanda ya tattaro fuskokin mutane ya tara su gare shi ta hanyar cin mutuncin shugabannin musulmai ba au bi zikrin nasabi li wafayatil ages ko kuma ta hanyar ambatan wato ainihin dangantaka da rasuwar wato ainihin manya-manyan mutane turawa da sauransu kamar su edis wasu wata ce can daga cikin turawa wani hauyi hada makamantansa ya kono alimin shi ne ya zama malami ba shi shekara ta kaza mil nafsan katroben kaza da kaza ya faru wannan ɗan jarida ne a gane ko sahafi ne kawai inda ma wafayati ne na al'ulama na sahaba da attabi'un wannan akwai abin lura akwai ilimi a ciki وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم kaga ya ƙara ɗaure maganar shi ya ce ba wai ma'anar abin da ya gabata kamar yadda wasu kila za su iya fahimta ana nufin ba a sauraron masu wa'azi ba ana nufin ba a sauraron masu ba da labar ba ana nufin haka ba ne ba awilin tifa'i bi mawa'izihim ko kuma a amfana da wa'azinsu ba hana wa aka yi ba kalla innamal muradu adama akhdhil ilmi الشرعي عنهم abin nufi shi ne kar a koyi ilimin shari'a a gurinsu wa adamu raf'ihim ila manazilil ulama ba za a daga su zuwa ga matakaiya irin na malamai ba amma su tunatar da kai lahira su sama tsoron Allah ta hanyar zaburar da kai a ji tsoron Allah a yi kaza Allah ya ba su wannan hikima za a amfana da ita amma kuma sai da ma'auni dan wani sai ya suma kan hadisi maudu'i Allah hadisi maudu'i ne zai kawo ya ta maimaita ya ta kuka wani ya faɗi ya suma alalan hadisin na ƙarya ne ko kuma gurin mafhumin ne mafhumin hadisin gurin mafhumin hadisin bai fahimce shi ba kala wannan misalan suna da yawa babu lokacin ambatan su Allahu al-muwaffiq karatun ya fito ko Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام